أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذن الله وأجرنا منها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى mai girmar da kuka mai ikon dukan komi wanda da kaddara wacce da ikon shi kama a wannan malice na laraba wanda ya daidai da nawa ne ga watan safar dama ya kubce maka to muna da cikin wannan sura mai albarka suratu yunus za mu tashi aya ta sha ɗai satin da ya gabata musai aya ta goma yau za mu tashi aya ta sha ɗai walau yi ajiyar lahulun nasu sharbasta ijalahun بالخير الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ibn kasir ya ce yana daga cikin hankurin ubangiji da tausayin shiga bayu baya gaugawa karɓa addu'ar da suke yi ta sharri addu'ar da suke makansu ta sharri ko suke maɗiyansu ko suke madukiyarsu saboda idan mutum idan rai ya ɓaci sai ya ga ya tsini maɗan shi sai ga ya bugu ya addu'a ga ɗan shi ko duke shi to shi ne ke cewa yana daga cikin tausayin ubangiji da hankurin shi baya gaugawa karba addu'a ta sharri irin yadda yake karba addu'a ta alkhairi shine walau yu'ajjilullahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khair da Allah na gaugawa karba mutane addu'a da suke ta sharri ga kawunan suka duke su irin yadda yake gaugawa karba addu'a suka alkhairi laqudi ilaihim ajaluhum Allah da ya gama da mutane gaba da uwa ce idan rai ya ɓaci ce Allah ya mutu kaza Allah dan kaza Allah ya mishi kaza na haihe shi ba hare halin shi ba tana uwa na ce madanta na haihe shi wannan bayan halin shi ba maimakon ta yi ta mishi addu'a ta shirye idan ya ba daidai ba ta roƙa mishi daidai ba tsire mishi ake ba to wallahi na tabbatar da da Allah na karba addu'o'in nan da uwaye suke ma ɗiyansu mummunan addu'o'i da yanzu an ba kowa addu'o'in Allah gama da mutane to amma yana daga cikin tausayin shi da hankulin shi bai sauran karba addu'ar da mutane suke ta sharri irin yadda yake karba musu addu'o'i na alkhairi duk yadda rai ya ɓace ɗanka dai ka roƙa mashi alheri saboda ɗanka ɗanka ne yanzu ko da ranka ya ɓaci sai ka make ɗanka a ƙarshe kuma sai gato sai ya kama ka da kanka za ka ɗauke shi kai shi likita kai da kanka kai da ka buge shi kai za ka ɗauke shi kai shi likita a lokacin ranka ya ɓace ne su kuma yaran na zamani yanzu sun zama kamar 'yan cana ba sa da wannan ba ko alama ba su su kuma uwaye ne yanzu gasar mun hushi gasar mun zuciya dandanan to wallahi Allah ne yake daga cikin yana daga cikin tausayin ubangiji da jure shi bai sarban bai sarban karba addu'ar da uwaye suke mu su ta sharri ko ko addu'ar da mutane suke ma kansu kansu mummuna suke nema a gaggauta musu azaba da Allah na karba addu'a da yanzu an gama da mutane sai Allah ce fa nazarul ladina la yarjuna liqa'ana za mu bar bari dai za mu bar wanda ba su fatan haɗuwa da mu shi ne layar juna liƙa'an fi tuku ya nahimmi a mahu a cikin ƙetare iyakarsu da cicigi suna ta imuwa sai Allah ce wa iza masal insana durrun idan wata cuta ta shahi ɗan adam talauci jishin lahiya jarrabawa ta musiba a cikin dukiya ko a cikin kanci ko a cikin ɗinki mu ɗauka a cikin dukiyar shi da ana lijambi Allah ce sai ga ɗan adam yana ta kiran mu lokacin da yake kwanci a ringi shi an ƙa'idan in ma yana zamne roƙon Allah zai ta saboda ne Allah ya jarabe shi da musiba Allah ya jarabe shi talauci ko da yaushe da doguwar tarzaha ko da yaushe yana ta roƙon Allah Allah ce da ana lijambi ya ta roƙon mu yana kwanci yana ma zaune ta roƙon shi ne au ƙa'idan au ƙa'iman yana zaune ya ta roƙon Allah yana tsaye ya ta roƙon Allah da tarzaha bai rabuwa da tarzaha falon ma ka shafa na an hudun rabu Allah ce lokacin da muka yaye mishi wannan talaucin da yake cikin shi Allah ce marra sai ya ci gaba da sabon Allah ya ci gaba da kangare ma dokokin Allah Allah ce ka allam ya da'una ila durrin masu kai ka ce bai roƙe mu ba a lokacin da wannan talauci ya shame shi a da damu shi ne ke ta roƙon Allah bai rabuwa da roƙon Allah bai rabuwa da dogo addu'a ana cikin halin talauci ana cikin damuwa amma yanzu kaga Allah ya yi mishi talaucin Allah ce marra sai ya ci gaba da sabon Allah ka allam ya da'una Allah ce kai ka ce ma bai roƙe mu ba a da bai roƙe mu ba a da ka Allah mai da una ila durrin musa kama bai roƙe ba lokacin da wannan talauci ya shahi su kamar da Allah ce innal insana khuliqa halu'a idza mashahu sharru jazu'a wa idza masahu alkhairu manu'a illa almusalli shi dan adam an halice shi da hadama shine hala hadama idza masahu sharru jazu'a idan wani talauci ya shahi shi ya kasa hankuri idan talauci ya same shi idan faduwa ta same shi a cikin kasuwa kowa sai ya biya a wai yawan muha kasuwanci sai a hankali wallahi kaga abin da ya same mu a kasuwa wallahi wata irin faduwa ne ba samu kaza ba amma kusa wani abu wallahi inda zai samu riba ba mai shi amma yanzu kaga Allah ya da talauci kowa sai ya biya kasuwanci sai a hankali mun sauka ya sun faɗi mun sauka ya an kare mun sauka ya kaza an sau kaya duwan ya kare an sau kaya kaza amma in ya samu wata riba ba mai ji amma da Allah ya jarabe shi da talauci da Allah ya jarabe shi musiba cikin dukiya kowa sai ya biya da yayi wata faduwa babban wada cikin kasuwa kowa sai ya biya shine idan masa sharru da du'a amma idan masa alkhairu manu'a idan wani alheri ya same shi sai ya kame ba mai ji ya hana to wannan shi ne siffar ɗan adam kinda bai dogara ga Allah ba mummuni kirki ba haka ya kamata yi ba sai Allah ce waɗanda kaɗai ba su da irin wannan cutai illal musalli su ma allazina hum ala salatihim da'imun sai dai masallatan da su ma akan sallarsu sun dawama ba su yi yau gobe su ki ba su yi yau gobe su ki a allazina hum ala salatihim da'imun wanda a cikin sallarsu a kan sallarsu sun dawoma suna yi suna yi ta cikin lokaci suna kiyaye ta والذين في أموالهم حق معلوم كما سوني wanda a cikin dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi sananne na talakawa na zakka da suke hidawa lisa'il wal mahrum ga wanda yake roko ga ma wanda ma an haramta masa roko to mutanen mummunan kirki su ba su wannan in da in jaraba ta same su kasa hankali ba su haka kamar da manzo Allah ce ajaban li amril mu'min akwai abun mamaki da birkewa ga al'amarin mu'min inna amrahu kullahu lahu khair shi al'amarin shi dukkan gare shi alheri ne walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wani ɗaya dake da wannan siffa sai mu'min idan asabaka musarra shakara fa kana khairan lahu idan wani wani ciki ya same shi idan wani ya samu riba ya samu cigaba ya samu ni'ima sai ya godiya baya dauka dubara shi tabbashi wannan godiya sai ta zama alheri gare shi kuma idan wata musiba ta same shi idan wata talauci ta idan wata talauci ta same shi idan wata jarraba ta same shi sabara manzo Allah ce sai ya hakuri wannan hakurin sai ya zama bakana khairan lahu sai ya zama alheri gare shi saboda Allah ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah subhanahu wataala na cika mu masu hankuri ladan su ba tare da kidaya ba amma mummuni Allah ya rabe kowa sai ya ji amma in ka samu alkhairi ba mai ji amma da inda an ka jarbe ka a cikin dukiya kowa sai ya ji amma in ka samu riba ba mai ji wannan kenan sai Allah ce marraka Allah ya da'una ila durrin masu sai ya ci gaba da saman Allah kai ka ce bai roƙe wa lokacin da ke halin talauci Allah ce kazalika kamar haka ne zuyyina lil musrifina Allah ke kawata ma muqannata aikin su suna ganin kamar akan daidai suke akan abin da suke aka tare mummuna ake sai a daga kawata musu suna ganin akan daidai suke Allah kare aya ta gaba sai Allah ce
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعمل الله تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم حقيقة من هلك كرني كرني كرني كرني قبلوا لما ظلموا لقد سكي ظالمت suka kafirce ma manzannin suka kafirce ma Allah suka kafirce ma manzannin da aka turo musu suka yi butulci waja'atuhum rusulhum bil bayyinat allati wa manzannin su sun zo musu da hujjoji bayanai ba su kasa ba manzannin ba su kasa ba ba su kasa kawo musu hujjoji ba sun iya kokarin su sun isar musu amma sai su kareta manzannin wasu manzannin a kareta wasu manzannin ma a kashi fariqan kadzabu wa fariqan taqatulu wani bangaren manzannin ku kare ku kareta su wani bangare na manzannin ku kashe su wa ma kanu yu'minu wasu kasance masu imani kazalika najadil qaumal mujrimin inda Allah kamar haka ne muke saka ma mutane ga mujrimai kafirai karshen su ne duk su ji dadin duniya su yi kafircin su yi a karshe dai Allah zai halaka su sai Allah ya turo da azaba ya tambara su ina adawa babu su sai dai labarin su ina samudawa babu su sai labarin su ina dan ta'addan nan na duniya fir'auna wanda ya ce makan shi Allah idan akwai wani Allah shi ne babba fa hashara fanada fa qala ana rabbukum al'ala yace shine ubangiji madaukaki a ƙarshe kun san abin da ya faru a cikin ruwa Allah ya halaka shi Hussein duk ya kare ta'addanci yayi ta'addancin Allah ya bashi tsawon kwanan Allah ya bashi lafiya ga dukiya gani ga mulkin amma a ƙarshe da ƙarshen shi ya zo a cikin ruwa Allah ya halaka shi to menene menene da gaban menene na takama menene na alfahari idan ma kai tunanin asalin kafa daga dugun mani ne to sai ne wa za ka ma girman ka menene na gigitan mulki tana ɗaukaka kana son kama Allah ce ce karin ƙarzagon ƙasa ga addinin musulunci ga musulunci don Allah ba ka mulki don Allah ba kuɗi babu su don an halaka su ina suke hal tas sama'u lahum rikisa shekara zan labarin dukkan da motsinsu babu su dai sai dai labarin su za ka ji cikin ƙur'ani duk Allah ya damara su duk Allah ya halaka su to mu mu shiga taitaye mu dan kana da mulki kakka yi kama karya da mulkin ka ka rinka wai zagon ƙasa ga addinin musulunci saboda mulkin ka ai wanda suka yi in ma kuɗi kake takama kana girman kai an yi wanda suka yi kuɗi ina ƙaruna shi makullan wa dukiyar fir'auna da ake rilewa ƙatta majiya ƙarfi ƙato arba'in wake ɗaukar makullon ai kasan dukiya ta kai dukiya a ƙarshe dai da shi da dukiya duk an kan shahi su a cikin ƙasa ba ka safana bihi wa bidari hil'arda inda Allah da shi da dukiya duk an kan shahi su a cikin ƙasa kuma Allah ce fa ma kana lahum min fi'atin yansurunahum min dunillah wa ma kana min al-muntasir wallahi babu wata jama'a da ta isa ta talke shi babu duk Allah ya damara su to dan haka mu shiga taita mu mai hankali da Allah Allah ce thumma ja'alnakum khala'ifa fil ard bayan wadansu wadancan sun tahi Allah ce sai muka sanya ku halifofi mamaya aban kasa Allah ce ba dan komai ba min ba'adihim bayan su wadancan wanda aka halaka Allah ce linan zura kaifa ta'amalu domin mu ga wata tsiya da za ku aikata me za ku yi ku yi ga Allah ko ku hanyar su za ku me za ku tsina nawa bayan su idan kana cewa wane ya tai wane ya tai wane ya tai ka hawo to bari mu gani wane ya tai kai me za ka tsina nawa mu ga abin canjin za ka kawo in wane ya tai kai me za ka yi manzo Allah ce inna dunya hulwatun khadratun kun ga wannan duniya kuka ganin ta abu ce mai zaƙi kai duniya akwai daɗi ya ce daɗin ɗanɗano gare ta tsanwa shar wa inna Allah mustakhalafa kun fiha Allah ya halifantar da ku a cikinta ba don komi ba liyan liyan dura kaifa ta'amalu manzo Allah ce domin ya ga wai mu za ku tsira nawa a cikinta ko ku duniya za ku biye ma ko ku kyalkyalen duniya za ku biye ma linan dura kaifa ta'amalu liyanzura kaifa ta'amalu dan Allah ya ga wai wata tsiyada kun za ku aikata za ku bi Allah ko ku kalkalin duniya ko ku jin dadin duniya za ku bi yamma sai manzo Allah ta fataka duniya wa takun nisa ku kiyaye duniya ku kiyaye fitintunan duniya ku kiyaye fitintunan mata fa inna awwala fitnata bani isra'ila kanat bin nisa manzo Allah ce farkon farkon fitinar da an kaje na bani isra'ilawa a cikin sha'anin mata ne da Allah yanzu ba a jarba na al'umma da mata ba ku diba al'amarin mata a yanzu mata a tiktok tsirara mata a youtube tsirara mata a hili tsirara fattakun duniya wa takun nisa in ji masu Allah wallahi ku kiyaye duniya ku kiyaye fitinan mata inna awwala fitnatu bani isra'ila kanat nisa farkon fitinar da an ka jarba bani isra'ila a cikin harkar mata mata suka halaka su Allah kare mu daga sharrin mata da fitintunun mata aya ta gaba sai Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghayri hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون يعلمون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون sannan Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan ana karanta musu ayoyin bayyananni alwadihat qala alladhina la yarjuna liqa'ana wanda ba su fatan haduwa da mu kafirai kenan ba sa fatan haɗuwa da Allah gobe kiyama ita bi qur'anin gaida haza sai su rinka ce manzo Allah wai zo da wani qur'ani ba wannan ba wannan yayi tsauri wannan hukunci yayi tsauri ita bi qur'anin gaida haza ka zo da wani qur'ani ba wannan ba da ke karanta au badil hukuku ka canza wannan hukunci duk inda ake zagin allolin mu ka sauya duk wata aya azaba ka sauya ita bi qur'anin gaida haza au badil ka zo da wani ƙur'ani wanda ba wannan ba ko ka canza shi ko ka musa wajen wannan hukunci kulka ce musu ya manzu Allah ma ya kunu li an ubadila min tilqa'i nafsi ba ta yi wa in canza hukuncin Allah karan kai ne ma dan aike ne ma ya kunu ne bai bai kasancewa gare ni an ubaddilahu in canza wannan qur'anin in canza wannan hukuncin na Allah min tilqa'i nafsi karan kai na ba isa ba wane ni yace in attabi'u illa ma yuha ilayya ba abin da nake bi sai abin da an kamina wahayi shi manzo Allah wahayi ne ake mishi isar inna ma alaikal balagh wa alaina hisab abinda ke akan ka isarwa kai manzo Allah hisabi na wurin inji Allah sai yace saboda me yace inni akhafu in asaitu rabbi ni wa ina jin tsoron in ni saba mu ubangiji na azaba yawmin azim azaba wani ne mai min mai girma manzo Allah da shi da kanshi yake cewa zababbe cikin zababbuwa yake cewa yana jin tsoron in ya saba mu ubangijin shi azaba wani ne mai rigima kai ka zo ka ce wai ba wai kana kana batar Allah ne ba dan tsoron azaba shi ba dan kudai rahama shi ba da ne usufa yake ne wai su suna bautar Allah ne dan sunan sa Allah a wai ba dan tsoron azaba shi ba dan ba dan kudai aljanna shi kullu suna rubuta Allah hakan wanda mummuna akida ce ba aqida kwarai bace ba aqida kwarai bace ba aqida bi bace gashi manzo Allah cewa ina jin tsoron in saba Allah azaba wani ne mai girma kai ka ce a'a kai kana bautar Allah ne dan san sunansa Allah ba dan tsoron azaba shi ba dan kwadin rahama shi ba ki ji wannan gargaci da Allah kulka ce musu law sha Allah da Allah ya so ma talautuhu alaikum da ban karanta muku shi ba shi alqur'ani kenan ka ce musu da Allah ya so da ban karanta shi gare ku ba kuma wala adrakum bihi da ban sanar da ku shi ba da ban sanar da ku ayoyin shi ba da ban sanar da ku ma'anonin shi ba ya ce ai laƙar labistu fikun umaran min ƙablihi haƙiƙa na zamna a cikin ku zamani mai tsawo kamun ƙur'ani kamun a sabgar da ƙur'ani kamun a turu na manzo yanzu ni bai dubban yin ƙarya masu sai lokacin an turu na manzo zama ku ƙarya kamun wa a turu manzo Allah ya ce ni na zamna a cikin ku laƙar labistu fikun umaran min ƙablihi haƙiƙa na zamna a cikin ku ku ƙurashawa shekaru masu tsawo gabanin alƙur'ani yanzu duk a da ban ma'alla ƙarya ba sai yanzu ko da lokacin da abu sufiyan ya haɗu da sarkin rum hirkal yake tambaye shi daga cikin abubuwan da ya zo da shi sai yake tambaye abu sufiyan wai ya taɓa muku ƙarya daga cikin abin da sai yake tambaye shi wai kamu a turo shi a turo shi annabi ya taɓa muku ƙarya ya ci daɗai ma da ranar alaihi kezib ban mu taɓa bai taba mana ƙarya ba to sai ce yanzu kuma sai ma Allah ƙarya kamun ma a turo shi annabi bai muku ƙarya ba kuma sai ma Allah ƙarya haka sarkin Rum ya tambayar Abu Sufyan Abu Sufyan lokacin bukatar kafiri ne shine sarkin Makka kafiri ne ada amma sarkin Rum ya tambaye shi wai yake tambaye shi yake shi wannan da kuke cewa ya zo da sabon addini ya zo da sabon abu kaza ya zo da abu kaza yana raba kaza wai ya taba muku ƙarya tun kama a turo shi annabi ya ce muku shi annabi ne yace da dai yace kuma ba ta yiwa a ce yanzu kuma ya ma Allah ƙarya ba ta yiwa shine laqad labistu fikum umran min qabli afala ta'qiluna shin ba ku da hankali da Allah wai ko ibgaggi ne ko hamagawa ne ku afala ta'qilu shin ba ku da hankali ne shi bai ƙarya ba bai muku ƙarya ba kama a turo shi annabi kuma yanzu bayan an turo shi annabi kuma ya ma Allah ƙarya ku ba ku da hankali ne sai Allah ce fa man azlam ai babu mafi zalunci sai dai ai daidai shi kamar wa mimman iftara ala Allah al-kadhiba kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah yace Allah yace bayan bai ce ba au kadzaba bi ayati ko ya ƙareta ayoyin Allah to wannan in kana neman katattun makareta a duniya ka tsaya gare shi wanda zai jingina ma Allah ƙarya yace Allah yace bayan Allah bace ba ko kuma ya ƙareta ayoyin Allah ya ƙareta Qur'ani innahu la yuflihul mujrimuna yadda al'amari yake mujrimai kafare ba sa rabota ba su ba rabota duniya lahir Allah kare mu aya ta gaba sai Allah ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض Mm.
سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة sai فاختلفوا Allah ya ce ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون Allah ce wa ya'buduna min dunillah suna bauta ma abubuwan bauta koma bayan Allah wanda wannan abubuwan bauta in sun ki bauta musu ba su cutar da komi da su da komi ma la yadurruhum abinda bai cutar da su da komi wala yanfa'uhum kuma bai amfanar da su kazo kana bauta ma abinda shi shi bai san ma amfanin kanshi ba bai iya amfanar da kanshi bai iya cutar da kanshi kai ka zo ka ce kana bauta musu kabar Allah malayan malayan durum adam bai iya cutar da su walayan ko kuma bai amfanar da ku da koyi wa yaquluna suna cewa haula ishfa'una indallah wannan wai su za su cece mu a wurin Allah waɗancan waliyan waɗancan shehunan su za su cece mu a wurin Allah ku bar Allah ku ta fito waliyan za su cece ku shehunan za su cece ku bayan baka bi Allah ba ceto ana samun ceto ne bayan kana akan aqidar musulunci a nan duniya to idan ka samu tangarɗa ne ta ayyuka to sai a cika maka da ceto masu ceto kai aljanna amma ba abin da ka tsina na a nan duniya kuma ka ce ka samu ceto kun taɓa ganin kafir ya samu ceto ba ta yiwa musulmi shi ne ke samun ceto mai ceto shi ma me yasa saboda ya samu tangarɗa a cikin ladar shi a cikin ayyukan shi to a cikin ceton masu ceto sai su cece shi shi ma ceton haku za ku ji sai da izini ma wala yashfa'una illa liman irtada baya ba ba a ceto sai wanda Allah yarda a ce- yarda a a cetar amma ku zo kuna ganganci ku ta wai wannan za su cece ku wata za ta zo ta shafa muku albarka saboda Allah ta zo ta yi albarka ta yi albarka ta tafi in ba rashin hankali ba ka zo wai ka zo ka ce wai wata za ta zo da albarka da wani ta zo ta sha ma albarka ka bar albarka a wurin Allah mace mace za ta samu albarka ka bar albarka a wurin Allah duk ka bar duk albarkokin da ke wurin Allah tabarakal ladhi bi yadihi mulku fa albarkoki sun yau daga Allah da gare shi mulkin sama yake duk wata albarka tana wurin Allah ka nema ya baka wallahi ba albarka ta samu ku ba yayi albarka ta yi ba wata albarka ta samu yayi ta ta ta ta ta ta dama abin da ta zo nema kenan ta zo ta yashe ku ta ta yi saboda kun zama ɗabagaggi ba kusa abin da kuke ba yau in ba rashin hankali ba malaman garin ku kun kasa taimaka musu su karantar da 'ya'yanku su muku sallah kun kasa musu komi wani ya zo ya yaya muku kuɗi ya ta yi yau aiko akwai rashin hankali cikin harkar su ke muku sallar kamsu salawatu ha su kasa- su karantar da 'ya'yanku amma kun kasa tsina na muku komi wata ta zo wata yaya muku kuɗi wasu ta yi yau aiko sa akwai- akwai akwai rashin hankali cikin wani alamar to su malaman naku bi suka muku ba su da ba ku nema albarka auren su suna karanta qur'ani ku ta ku nema wata ta zo kurun daya mace ma wai ku ce wata ta samu albarka a ina ita ta ta gane ta ina ina ta gane ta bane ta sa ta sa muku to mu tashi mai karatu wallahi akwai zahilci shine ki damuwa mu wallahi ba karamin jahilci muna da jahilci ne cikin rayuwar mu ba mu san yanzu ba mu san addinin addinin Allah bane shi yasa ake yardar mu albarka auren Allah take ba wanda ya samu albarka in ba Allah ba shi ke ba da albarka da shi makarantu makarantu ko kuɗin da an ka haɗa wani wani wuri jika ɗari wani wuri jika ɗari biyu amma malam- malaman kuna na cikin yunwa yau na sami sai nan wata ta zo ta yaye muku ta yaye shi ta ta yi da albarka wannan kenan kulka ce musu atunabbi'una Allah bima la ya'lam yanzu kuna sanar da Allah ne da abin da bai sani ba atunabbi'una Allah bima la ya'lam kuna sanar da Allah ne akan abin da bai sani ba a cikin samai da ƙasa kai subhanahu sarki ya tabbatar ma Allah amma ko ga abin da kuke hada shi da shi sai Allah ce wa ma kana nasu illa ummatan wahida mutane ho ba su kasance ba sai al'umma ɗaya da tunda suna akan aqida ɗaya akan tauhidi babu da babu tun ma- kamar Abdu- abdullahi dan musulmi ce tsakanin annabi adamu zuwa ƙarni goma ne duk wannan ƙarnin goma suna akan tauhidi ne amma sai aka samu sabani tunda inda aka fara samun sabani shi da daga mutanen annabi nuhu mutanen annabi su ne suka fara bautar gumaka bautar salihai bautar waliyai bautar salihan bayi amma karne goma nan ya ce duk akan addini suke akan aƙida ta musulunci suke akan tauhidi suke sai da annabi nuhu sai da annabi nuhu Allah ya turo annabi nuhu sai da ya asha fihim alfa sana illa 50 ama sai da ya shekara 50 yana musu wa'azi ya mutane na ku ba Allah ku barbata gumaka ku barbata ya kusa ku barbata ya kusa ku barbata ya kuka ku barbata nasara ku bauta mu Allah shi kadai amma da mutane akan tabidi suke wannan karnin guda goma babu kafirci sai tsantsan tauhidi tsantsan bautar Allah shi kadai to asalin a fara bauta mu Allah a ban kasa daga mutanen annabi nuhu ne shine kana nas umma wa ma kana nas illa ummatan wahida mutane suka sai al'umma dai ai akan addini dai amun fahtalaku sai suka yi saɓani yi ma'ana suka yi saɓani a kan tauhidi wasu ka bi tauhidi suka kafin shi ma'allu Allah ce walaula kalmatun sabaƙat min rabbik ba don wata kalma ba da ta rigya daga ubangijinka shine cewa bayan turo manzan Allah tun daga zuwan manzan Allah ba a hallaka mutane irin yadda aka hallaka adawa al'umma manzan Allah ba a hallaka ta da azaba irin yadda ake hallaka adawa shine walaula kalmatun sabaqat min rabbik in ba da haka nan ba da qurayshawa a hallaka su irin abin da suka manzan Allah irin ta'addancin da suka yi manzan Allah da tuntun Allah ya damara su amma Allah mai hankuri ne da qudiya bainahum Allah ce da kuma ci tsakaninsu fima fima fihi yakhtalifun a cikin abin da suke sabani a kansu kamar da Allah ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم التي كان الناس أمة واحدة sai ka ɗauki wannan faktalafu kin can babu faktalafu amma sai ka aro ta anan da mutane suna akan addini ɗai suka ce bakhtalaku sai suka yi sabani ba ba asallahu nabiyina sai Allah ya turo da annabawa mubashirin suna albishar ga aljanna ga wanda suka bi Allah wa munzirin suna gargadin su daga azaba ga wanda suka kangare mu Allah wa anzala ma'ahumul kitab sai Allah sabkar da littattafai gare su kun gane ko kenan kora annabi da Allah ya turo yana da littafin shi sai dai ba mu sani wani iri ne ba amma kora annabi da Allah ya turo suna da yana da littafin da Allah ya bashi tunda ya ce wa anzala ma'ahumul kitab ya sabka musu da littafin nan sai ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalaf walau la kalamatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fi ma hum fihi yakhtalif sai Allah ya ce wa yaquluna suna cewa laula unzil alaihi ayatun min rabbi wai mutane maka suka cewa dan mi ba a sabka mashi da wata aya ba aya irin alama ke na wadda sandar da ake irin sandar annabi musa ko taguwa annabi salihu wasu ke cewa manzan allah su kafaran maka don me ba a sabka masa da wata mu'ujiza ba yi mu'ujiza ta wuce ƙur'ani ai babu ba mu mu'ujiza ta kai ƙur'ani faƙul ka ce musu inna malghaibu lillahi ai sani yaushe aya za ta sabkar a wurin allah ne shi ya sani shi ya san abin da zai faru gobe shi ya san abin da zai faru an jima ban tadiru ku hijira inni ma'akum min al-muntadirin ne ina da cikin masu hijira suke neman wai dan ta'annuti suke cewa wai dan mi ba a sabkan manzo Allah wata mu'jiza ba wata alama wata aya aya ga garko irin tago annabi salihu ko irin sanda annabi musa ko hannu mai kalkali shi ma a bashi har suke cewa laula can inda suke cewa inda kafaran maka suke cewa alaramma tanu inda suke cewa tafjur lana min al-ardi yanbu a wata kullu lakum baytun min zukur farkon ayi وقالوا لن نؤمن يوا، لك وقالوا.
حتى تفجر لنا من الأرض وكاجي الله رمومي.
ينبوعا.
ده أنت- أنت هذا الشيء ولا؟
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا هو منين؟
أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا مم.
أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وقالوا لولا don ɗan hankali guda guda waƙalu waƙalu lan nu'mina laka suke cewa wai ba za mu yi iman da kai ba hatta tafjura na min al-ardi yanbu'a har sai ka roki Allah ka sa wannan garin na Makka yadda ake wahalar ruwa duwatsu su tsage ruwa su rinka hitawa aw takuna laka baitun min zukhrufin ko ko ka in annaban Allah ne gaskiya gaskiya annaban Allah ne kai ya kasance kana da wani tafkeken gida tafkeke bila ta azurfa ginin bulon lakai duk azurfa ce haka suke cawai auta kuna laka baitun min zukhrufin ko kana da wani tafkeken gida wata tafkeke bila ta azurfa ayyuka ne da azurfa da zinariya min na filin kuku kana da wata tafkekiyar gona a cikin saharan nan kuma wannan gonar fa tufajjir al-anhar khilalaha aga kuma wannan ruwa suna bugowa a tsakiyar sun bugowa aumi autar kafin sama'i ko ko ka hawo sama ka hawo maka sa mata takala ka hawo sama sai ya ce- sai suka ce kai walan nu'mina liruqiyaka kai ba za mu yarda ma da hawan da kai ba hatta kuntu nazil alaina kitabun naqrahu sai ka zo mana da littafi mun karanta haka makafar muku sun ga manzo Allah ko da ya hawo ba su yarda ba sai ya zo da wani littafi ya ba su sun- suna karantawa ga hannu wani rici auta atai billahi wala malaikatu qabila ko ka zo da Allah ma da malaiku mu- magani a ayanan kenan wanda abinda kafar maka sun ga manzo Allah kenan fil subhana rabbikum sai ce kai sarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu illa basharar rasula ai ni ban kasance ba sai manzo matun manzo mutun ne kuma manzo bambanci ne da ku ni manzon Allah ne khususiya kenan bambancin kenan hal kuntu illa bashar qul subhana rabbi kace tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu ai ma kuntu illa basharar rasula ni ban kasance ba sai mutun ne manzo wanda ya kowane manzo daraja manzo Allah mutum ne amma bambancin shi da bambancin shi da sauran mutane shi annabin Allah ne shi manzo manzon Allah ne Allah ya keban shi da wata wata khususiya wadda ba mu irin ta. ko a cikin annabawa ma Allah subhanahu ta'ala ya fifita manzo Allah akan sauran annabawa to kaga irin maganganun da mutane maka suke gaya musu in shi manzo ne a ga yana da taftikin gida a ganin shi da gidan zinariya kaji da Allah wai yau mi zai da shi in Allah na so ma- Allah ma ya nema manzo Allah duk abin da kake so na duniya a baka ce a'a shi dai kurin a barci cikin yau gobe a yau a yau- a yau a samu gobe ka a samu wannan duniya ba ta samu manzo Allah kai ba ba a ruwace da duniya kai duniya ba komai ce a wurin manzo Allah bai dauke ta komai ba da Allah ya gana ba sai ya bashi ta gaba ɗaya ya mallake ta amma ya ce shi ba komai ce a wurin saboda hankulin manzo Allah ba irin abin da su biya musu sun ce mawaƙi na sun ce boka ne sun ce kaza amma ya yi jure ya yi hankali amma yadda yanzu da kai ne ba ina so kowa sai ya ji saboda shi manzan Allah Allah ya ba shi wasu halayen da ba mai irinsu Allah ce wa innaka la'ala khulqin azim kai kana san- kana kan wasu ɗabi'u masu girma wasu halaye masu girma kahi kowa hankuri kahi kowa juriya kahi kowa kyauta manzo Allah sai ya dauko abin da ke gare shi ya bada bai tsoron talauci zababbe cikin zababbu kenan waye kai waye karmaka waye san asali ya naka waye samu irin yabanka tunda Allah ya yabe ka wanda yake kama ya gaba zababbe cikin zababbu kenan wasu ke cewa laula unzila alaihi ayatu min rabbi dan menene ba a sabka ba a sabka ba a sabka maka da wata aya daga ubangiji ba aya nan wai kama mu'jiza kulka fa kulka fa kulka ce innamal ghaibu lillahi ai sanin yaushe aya za ta sabka a wurin Allah yake shi ya sani fantadiru ya ce kun jira in nema a kun minal muntaziri ne ina tare da ku daga cikin masu jira Allah ta yi baki dai abinda muka rinta Allah ka ba mu ladashi abinda muka kuskure Allah ka fita mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa
اللهم صل وسلم على نبينا محمد